أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yau sha takwas ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu Alaihi wasallama 1442 kuma yau talatin ga watan hudu miladiya 2021 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan kuma a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi tafsirinmu yana gudana a cikin suratul araf muna tafsirin aya ta sha bakwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa a harshen iblis tun mala'ati yannahun min bayni aidihim kuma wannan zai zama majalisunmu na sha tara insha Allah ta'ala malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله تعالى yana ba mu labarin abin da Iblis ya faɗa a gabansa ya rantse ya ce sun mala'atiyannahum min bayni aidihim kuma wallahi sai na rika zuwa musu ta gabansu mun ji me ake nufi da ta gaba wa min khalfihim da kuma ta bayansu wa an aimanihim haka ta bangaren damansu wa an shama'ilihim haka nan ta bangaren hagunsu wala tajidu aktsarahum shakirin kuma da yawansu ba za ka same su masu gode ba mun ji waɗannan bangarora guda hudu me ake nufi da su a harshen manya-manyan malamai magabata malaman tafsiri kamar ibn abbas da al'imamu qatada rahmatullahi alai sannan da kuma bayanin da al'imam ibn jaririn tabari ya yi a game da mai ake nufi da zuwa ta gaba da zuwa ta baya da zuwa ta dama da kuma zuwa ta hagu da shaidan ya ce zai rika bayan allah subhanahu wa ta'ala to ɓangaren aya na ƙarshe shine wala tajidu aktsarahum shakirin iblis ya ce ma Allah ta'ala wala tajidu aktsarhum shakirin kuma Allah ba za ka sami da yawa daga cikin su masu gode maka ba haka iblis ya faɗa iblis ya ce mafi yawancin bayin Allah da Allah ta'ala zai halitta a cikin ƴaƴan Adam alaihi salam to ba za su zama masu godiyar Allah in ji iblis malamai suka ce ya aka iblis iblis ya san haka sai suka ba da amsa suka ce innahu zannu zato yayi iblis ya zato cewa tabbas in ya bi waɗannan hanyoyin da ya zayyana ya tsara cewa zai bi su wajen halakar da bayan Allah to tabbas yana da zato mai rinjayi idan ya bi waɗannan hanyoyin zai ci nasara bayan Allah da yawa ba za su zama masu godiya ga Allah ta'ala ba kuma a wani wajen Allah ta'ala ya ce ai mai walaƙat saddaka alaihim iblisu zannahu fattabahuhu illa fariqan minal mu'min walaƙat saddaka alaihim iblisu zannahu haƙiƙa iblis zatansa ya gazgatu akan masu yawa daga cikin bayin Allah fattabahuhu sai suka bi iblis illa fariqan minal mu'minin sai dai wani sashi kaɗan daga cikin masu imani su ne ba su bi iblis ba kaga ashe iblis zato yayi sannan hatta a rayuwar dan adam ai akwai abin da kake hahadawa na lissafi to sai kai tsammani kai zaton ga sakamakon da zai biyo baya to shi ma iblis ya hada lissafi thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim to natijar wala tajidu aktharahum shakirin iblis idan ya biyo ma mutane ta bangaren lahira ya sa su su manta da lahira a fassara ibnu abbas kenan shine gaban su ko sannan ya biyo musu ta baya ya sa musu son duniya kaga ta bayan su kenan wa an aymanihim ayyukan alkhairi ta bangaren dama ya hana su wa an shama'ilihim miyagun ayyuka na sabo ta bangaren hagun su ya sa su su rika yi to me zai samu zam sakamako wala tajidu aktharahum shakirin ya Allah ba za ka samu da yawan su masu gode maka babban malami al'imamu tabari rahmatullahi alayhi yana cewa wala ta ji durab iblis yana cewa ya ubangiji ba za ka samu aksar bani adama shakiri na laka da yawa ‘ya'yan adam ba za ka same su a matsayin masu gode ma ba ba za ka same su shakiri na laka ni'imata kallati an amta alaihi ba za su gode maka da yawansu ba za su gode ni'imomin da ka musu sai dai su bijiri sai dai su kafarci sai dai su butulci haka iblis ya ce ma'alla ka takirmati ka abahu bima a kiramtahu bihi ba za su gode maka babban ni'imar da ka musu ba ta farko ita ce ni'imar girmama babansu wa man akrama abaka faqad akramak wa man ihtaramaka wa man ihtarama abaka faqad ihtaramak duk wanda ya girmama babanka ya ba babanka daraja to kai aka mawa duk wanda ya girmama babanka kai ya girmama to ni'ima farko da Allah ta'ala ya mana ya girmama babanmu ya darajanta shi ya bashi matsayi ya sa mala'iku sama babanmu sujada to mun gode masa shine iblis ya ce wala tajidu aktarahum shakiri ya Allah da yawan su ba za su gode maka ba tun daga ni'ima farko da kama babansu ka sa babansu ya fi fifiko akan mala'iku to ba za su gode ba ba sannan ya ci gaba da cewa min isjadika lahu mala'ikatak ba za su gode maka ya Allah a game da yadda ka sa mala'iku suka ma babansu sujada babanmu fa aka sa mala'iku masu daraja wanda Allah ya yabe su ya ce bal ibadun mukramu mala'iku wasu bayi ne waɗanda Allah ya girmama su amma duk da girmama su da Allah ta'ala yi kuma sai ya sa su yi ma babanmu sujada don Allah akwai darajar da ta wuce wannan to iblis ya ce ma Allah da yawansu ba za su gode ma wannan ni'imar da kama babansu ba kuma ni'imar tasu ce wa tafdilika iyahu alayya sannan ba za su gode maka yadda ka fifita babansu a kaina ba an fifita baban mu Adam alayhi salam akan iblis domin iblis karshen sa ce masa akai ya fita qala fahbit minha فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الساجرين sannan za a sake faɗa masa a ce huruj min ha maz'uman mad'uwa za a koro shi Allah ya tsine masa albarka kuma aka ce masa fakhruj min ha fa innaka yarji wa inna alayka la'nati ila yawmiddin da aka masa wannan to amma Musa ko da babanmu da za a yi ba wannan tsinuwar tabbas a gaba za mu ga cewa annabi adam alaihissalam za a sako da shi duniya to amma shi sako da shi da za a yi ba za a tsine masa ba Allah ta'ala ba zai ce ya jefe shi ba kaga bambanci to da ka wa shukruhum iyahu abinda ake nufi da gode ma Allah ta'ala da ake tsammanin ‘yan adam su yi iblis ya ce kuma da yawansu ba za su gode ba ta'atuhum lahu bil iqrari bi tauhidi babbar godiyar da zaka ma Allah ta farko ita ce ka tabbatar ma da Allah tauhidinsa tauhidi shine godiyar farko da zaka ma Allah ka tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala ka kudurta haka a zuciyarka ka faɗi haka da bakinka harshenka sannan kuma gaɓoɓinka su aiwata wannan ita ce godiyar farko kuma iblis abin da baya so a yi kenan na farko kamar yadda muka faɗa cewa iblis yana da wasu matakai na batar da ɗan adam matakin farko burin iblis shine kowa ya zama mushriki ya rika haɗa Allah da wani abauta ko kuma ya kafirce ma Allah ta'ala ya kibauta ma Allah kaga wannan shine na farko wattiba'i amrihi wa nahyihi sannan kuma da bin umarnin Allah da kuma nisanta abin da ya hana wannan godiya farko kenan shi yasa za mu gani a cikin fassarorin da magabata suka ma wala tajidu aktharuhum shakirin ibnu abbas yake cewa wala tajidu aktharuhum shakirin ay wala tajidu aktharuhum wahidi da yawa bayan Allah iblis ya ce ba za ka same su masu tauhidi ba shi yasa a wani wajen Allah ta'ala ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane ba sa imani da Allah face kuma sai ka gansu sun yi shirka to shine ibn abbas ya fassara cewa da Allah ta'ala ya ce wala tajidu aktharuhum shakirin ai wala tajidu aktharuhum muwahhidin da yawa bayan Allah ba za su zama masu tauhidi ba shine shukuru din domin gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ai bautarsa za ka sannan aka samu al'imam al-bagawi rahmatullahi alaihi ya ce fassarar wala ta jido aksarahun shakiri ai wala ta jido aksarahun mu'mini ba za ka samu daga ciki da yawa daga cikinsu masu imani ba kaga dai da muwahidun da mu'minun ai su ne ko masu tauhidi su ne masu imani sannan aka samu al'imam al'alusi ya fassara yake cewa wala ta jidu aksarahun shakirin ai wala ta jidu aksarahun mutu'i da yawansu ba za su yi ma ɗa'a ba ana tauhidi ba ɗa'a ga Allah ba biyayya ga Allah me yasa tuntuni ai ake mana fassarar tauhidi sai a ce at-tauhidu ifradullahi ta'ala bi ta'a wal khulus min ash-shirk abinda ake ce ma tauhidi shine mai ka tsantsance bauta ga Allah ta'ala shi kadai kuma ka yi masa biyayya sannan ka kubuta daga shirka wannan shi yake ce ma tauhidi to kaga waɗannan fassarorin fassarori ne duk da za su iya shiga shakirin ai muwahidi masu tauhidi shakirin ai mu'minin masu imani shakirin muti'in masu da'a duka waɗannan fassarorin guda uku duka za su iya ɗauka Iblis ya ce ma Allah ta'ala a zatona in dai na bi hanyar da nake bi wadda ne alkawarin zan bi in zo musu ta gaba in zo musu ta baya in zo musu ta dama in zo musu ta hagu to ya Allah a zatona sakamakon da zai bani shine da yawansu ba za su zama masu tauhidan ka ba da yawansu ba za su yi imani ba da yawansu ba za su yi maka da'a haka Iblis ya faɗa ma Allah subhanahu wataala shi yasa ai malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa madarijus saliki yake ce ma abinda ake ce ma ashkuru zuhuru ni'matillahi ala lisani abdihi sana'an wa atiraf wa ala qalbihi shuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi qiyadan wa ta'atan abinda ake ce ma godiya me godiya asalin godiya in an ce a godiya shukur da larabci shine me shine zuhuru simnati min alfaras doki ya kiba a ba doki abinci ya ci ya kiba sai ka ji ana cewa me shakaratil faras ai saminat doki ya yi kiba hatta ba haushe cewa yi me ya ce ai kibar doki ce idan yana so ya nuna maka wani abu ya fito balo-balo sai ya ce ma me sai ya ce maka ya kaman kiba doki ce ba ka bukatar a ce maka doki kaza yana da kiba ko saboda a fili kibarsa take malami na kano allah ya gafarta masa yana cewa demokuraɗiyya mai kyau kibar doki ce ba ka bukatar sai wani ya maka a cikin tuwon gida a tukunyar gidanka za ka gani eh ko ba haka bane a tukunyar gidanka kake gani ba ka bukatar wani ya ma bayani to kaga in suka ce shakiratil faras ko shakaratil faras suna nufin doki ya kiba to sai al-imam al-qayyim yace abinda ake ce ma ashkur godiya zuhuru ni'matillahi ta'ala ala abdihi ko fi abdihi ni'imar Allah ta'ala ta bayyana gabawa ala lisanihi ya furta da baki yayi me sana'an wa atirafa aji yana yaban Allah kuma yana cewa wannan ni'imar daga Allah take wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima to daga Allah take duk ni'imar da ta same ku Allah ne ya muku ita to kaga ashe godiyar Allah ana nufin me kayi da baki aji ka ce alhamdulillah shi yasa a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamdu ummu shukr au kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imam al-imam ibn abi dunya ya ruwaito a cikin littafin sa as-sabr kamar yadda kuma al-imam al-baihaqi ya ruwaito a cikin shu'abul iman abinda ake nufi da godiya Allah yaban Allah subhanahu wataala shine uwa ta godiya ka buɗe baki ka ce ma Allah alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah ka yaba Allah kuma ka tabbatar da cewa ni'imar da Allah ya maka to daga gare shi take ko da ya sanya ta a hannun wani to wannan da ya maka ni'imar ba shi ya maka ba Allah ne ya maka to amma saboda Allah subhanahu wata'ala bai yadda da butulci ba sai ya ce ka gode masa kuma ka gode ma wanda ya maka ni'ima har annabi sama ya ce man lam yashkuri nasa lam yashkuri Allah duk wanda bai gode ma mutane ba bai gode ma Allah in an maka ka ce amma in ka gode ma mutane to ka gode ma Allah to abinda ake nufi da godiyar Allah da iblis ya ce da yawa ba za su gode ma Allah ba malam ibn al-qayyim ya ce zuhuru ni'matillahi ta'ala fi 'abdihi ala lisanihi sana'an wa i'tirafa da bakinka ka bude ka ce Allah kai kamun wannan ni'ima kaga ibada ce ya Allah kai kai mun wannan ni'ima ya Allah na gode kaga da harshe kenan sannan me wa ala qalbihi shuhudan wa mahabbatan sannan zuciyarka ta shaida cewa Allah ne maka ni'ima kuma zuciyarka ta cika da san Allah kaga duk bauta da ke kaga fassara da Ibn Abbas yayi cewa wala tajidu aktharuhum shakirin ai wala tajidu aktharuhum muwahhidin da yawan su ba za su zama masu tauhidi ba kaga sannan ai ana ana ana yin kafirci a ni'ima ai ko annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi muttafaqun alaihi a lokacin da aka yi sulh hudaybiya a shekara ta shida ana zaune a wannan wajen da ake ce masa hudaybiya da daddare sai aka yi ruwa bayan an yi ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka yi sallah asuba sai ya waigo sai ya yi masahabbai nasiha sai ya ce ataduna ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangijinku ya mun wahayi yanzu yanzu nan ba daɗewa ƙalu Allah wa rasuluhu alam suka ce Allah da ma'aikinsa su suka sani ƙala rasulullah su sama ƙala Allah ta'ala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi Allah yana cewa yau an waye gari akwai waɗanda suka yi imani da ni akwai waɗanda suka kafirce mini fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa dhaka mu'minun bi wa kafirun bil kawkab وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك مؤمن بالقول قلبي وكافر به annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana cewa bayina sun wayi gari akwai kafirai akwai masu imani duk wanda bayan an gama ruwan nan ya ce Allah ne mana ruwa da falalarsa da tausayinsa to wannan ya imani da ni ya butulce ma taurari amma wanda bayan an gama ruwa sai ya ce ai dama tun da na ga tauraron nan na gabas ya bayyana tun da na ga zara ta bayyana ai na ga kaza ya bayyana to na tabbatar da za a yi wannan to wannan shine wanda ya butulce ma Allah ya kafirce ma Allah kuma ya imani da taurari kaga ashe godiyar Allah tauhidi akwai tsabagen tauhidi idan Allah ya maka ni'ima ka bude baki ka ce wannan ni'imar daga Allah take ka gode ma Allah tauhidi ka gode ma Allah imani ne shi yasa aka ruwaito daga Ibn Mas'ud yana cewa al-imanu nisfa nisfun shukrun wa nisfun sabr imani fuffuke bi yake da su fakafakai bi yake da su akwai fuffuken juriya idab tulita tasbir in aka jarrabe ka sai ka jure sannan ne idan aka baka kuma sai ka gode saboda ka fiffiken farko na imani shine juriya ɗayan fiffiken kuma shi kuma shine mai shi kuma shine godiya da su ake samun imani da su ne imanin mutum yake ɗaukaka to kaga ashe abinda ake nufi da godiyar Allah da Iblis ya ce wala tajidu aktsarahum shakirin ashe ana nufin tauhidi Iblis ya ce da yawa ba za su yi ma tauhidi ba ya Allah in ka musu ni'ima za su butulci za su ce ni'imar nan ba taka bace ah Allah ya yi ruwansa an gama ruwa ka ce a ai tauraro kaza ne ya bayyana ko kuma a ai watan August ake ciki Allah ya ruwansa Allah na da ikon ya ruwa a koyaushe a kuma din da ya ga dama ya ga da kuma kuma ya ƙi ruwan a lokacin da ya ga dama to kaga wannan godiya ke sannan al-imam al-qayyim yace wa ala jawarihin qiyadan wa ta'a sannan kuma godiya Allah na lizumta ma mutum a gabobinsa ya jawo zuwa ga Allah kuma ya ma Allah da'a Allah da ya baka hannuwa a matsayin ni'ima to kai ma Allah da'a da hannuwanka kakka aikata abin da Allah ta'ala bai yadda da shi da hannu ba Allah ta'ala da ya maka idanuwa to kai amfani da idanka wajen kallon alkhairi ka gani to wannan shine godiya to wannan iblis ya ce ma Allah ta'ala tabbas mafi yawancin bayin Allah ba za su gode masa ba ba za su yi ma Allah tauhidi ba idan Allah ya musu ni'ima za su butulci ba za su gode ma Allah ba ba za su gode masa da harshe ba ba za su gode masa da zuciya ba ba za su gode masa da gaɓoɓinsu ba sai dai su saba shi ya sa malamai suka ce godiya Allah ta'ala tana da me tana da rukunai guda biyar godiya Allah tana da rukunai guda biyar rukuni na farko shine khudu'u shakir lil mashkur kai da aka ma ni'ima alama ka gode ma Allah ta'ala za a ga ka kaskanta zuwa gare shi shi yasa muke da sujudu shukuri ana faɗa maka wani abu da ya faranta maka rai to ka faɗi kai ma Allah subhanahu wa ta'ala sujada wannan sujudu shukurin duk zikirin da ya sawaka a gare ka kai musamman na godiya domin ba a samu manzo Allah su sama idan yayi wani in yayi wannan sujudu shukuri din yana faɗin wani abu ko ga abin da yake faɗa ke bantace ba in kai sujadan nan kace alhamdulillahi rabbil alamin kai daidai in ka ce subhana rabbiyal azim kai daidai in ka ce subuhun quddus rabbul malaikati war ruh kai daidai amma abinda ake nema shine lokacin da aka maka bishara da wata ni'ima ka fadi kai ma Allah subhanahu wataala sujada kakka juya ni'imar Allah ta koma kafirci alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qawmahum daral bawa wata ni'ima ta same ka kuma sai ka butulce ma Allah subhanahu wataala da ni'iman nan kuma za ka yi amfani ɗan siyasa ka ya ci kuma sai ka bi titi kana ihu sai ta juyo sai ka da kai kuka shi ne abin da ke faruwa ɗan siyasa ka ya ci ka bi gidajen mutane kana ƙonawa wanda ba ka shiri da su ta juyo ɗan siyasa ka ya ci ka hau mota kana ihu kana kaɗa mutane sai ta juyo alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa halu qamahum daral bawa za ta tambaye ku duk lokacin da Allah ya yi muku ni'ima kuka juyar da ita ta zama butulci to bala'i take zama idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am haka mai hikima yace al-imam ibn al-mubarak in Allah ya maka wani wata ni'ima to kare ni ni'ima ka kula da ita domin saban Allah juya ni'ima yake ka bala'i to shine abin da ake faɗa ma mutane ba sa ji ai ta faɗi ai ta faɗi duk wanda ya faɗa makiyin shi suke ɗaukas kaga wannan ba daidai ba ne to abu na farko shine ka ƙanƙantar da kai ga wanda kake gode mawa a ɗan adam ya maka abu za ka yi kana haka kana ta wani haka da hannu kana ta wani haka da hannu kaga godiya kake masa ko kuma idan godiyar ta kai kawai sai ka fashe da kuka kuka alamar me asali alamar damuwa alamar kaskantar da kai to wannan rukunin farko kenan na godiya idan Allah ta'ala ya maka ni'ima to ka kaskantar da kai zuwa gare shi ka nuna kai bawan sani wannan rukunin farko kenan rukuni na biyu suka ce hubbuhu lahu duk wanda kake gode mawa to sai ka so shi so da ka ashe godiyar Allah ka so Allah ita kuma soyayya Allah ina ake gane ta wajen yi masa biyayya sannan rukuni na uku itirafuhu bi ni'matihi sannan duk inda ka tashi ka ba da labarin ni'imar nan ka ce Allah ne ya min ita shi yasa Allah ya umarci manzala su ne cewa amma bi ni'imati rabbika fa hadith amma game da ni'imar da Allah ya maka ka furta ka bayyana ka faɗe ta kar ka zama kaza ka ci ka goge baki sannan rukuni na hudu sana'uhu alaihi biha duk inda ka samu dama ka yabi wanda kake gode mawa sakamakon wannan ni'imar da ya maka Allah ta'ala kada bakinka ya bushe a game da gode masa a game da ni'imomin da ya maka duk tsananin da kake ciki to akwai ni'imomin da Allah ta'ala ya maka yanzu duk wannan wahalar da muke kuka ai akwai ta tabbas akwai ta amma muna shan ruwa muna shan ruwa ko ba ma sha Allah yana ba mu ruwa alal aqalli kenan sannan Allah yana ba mu iska muna shaka din nashi ne kaga duk wahalar ruwan da ake yi zaka ga mutane da sun samu ruwan da za su sha kuma za su samu ruwan da za su wanke jikinsu daga Allah yake ba daga wani ba sannan iskan nan ga ta muna shakar ta kyauta dan da ta wani ce to sai ya kara mata kuɗi sai ya bada kuɗi sai ya sa kuɗin da ba za mu iya biya ba to amma kyauta ga ta nan mai ta shakar ta na sha faɗa muku wannan ba biya ko sisi ba bil ka shaƙa ba bil to ka gode ma Allah game da ita sannan ba yadda za ka yi kirayi ka ce nemomin Allah ba su zagaye ka ba duk bala'in da kake ciki shi ya sa ba haushe a cikin tauhidinsa mai kyau ya ce ko a bakin kura kake ka gode ma Allah kaga ita ce ka'ida to yaban wanda ya ma ni'ima wanda kake gode masa rukuni na hudu kenan sannan rukuni na biyar shi ya fi wahala Allah ya sa'amila hafi ma ya kirahu Allah yi sa'amala hafi ma yi fi ma ya kirahu kada ka yi amfani da ni'imar Allah a cikin abin da Allah bai su duk wannan ta fi wahala ni'imar hannu kakka je hannunka ya rubuta abin da ba halas ba ne ka hannunka ya taɓa abin da ba halas ba yana da wahala ko bai da wahala idanka kai ya kalli abin da ba halal ba da wahala ko ba wahala hancinka kai ya shaki abin da ba halal ba duk nimomi ne kafarka kakkai tattakatte tattaki zuwa inda Allah bai yarda da shi ba kafa nima ce haka ne ko sannan dukiyar da Allah ta'ala ya baka kakkai amfani da ita a cikin abin da Allah baya so lafiyar da Allah ya baka kakkai amfani da ita a cikin abin da Allah baya so harshe da Allah ya baka kake magana to kakkai amfani da shi cikin abin da Allah baya so kaga din ni'imomi ne waɗannan al'aura da Allah ya baka ni'ima ce kakka yi amfani da ita a cikin abin da Allah baya so to kaga wannan su ne rukunnan godiya in kai wannan to ka zama mai godiya ashe godiya ga baki da ita ce musulunci shi yasa iblis ya ce wala tajidu aktharahum shakiri ya Allah ba za ka samu da yawa daga cikin bayinka masu gode ma ba duk butulce ma za su yi da yawansu shi yasa sai ka ji Allah ce mai qalilan ma tashkurun kaɗan ne daga cikin ku kuke yin godiya in Allah ya baku ku gode ku cika waɗannan rukunan guda hudu to kaɗan ne daga cikin mutane suke cika waɗannan rukunan to kun gani Allah ta'ala yana gazgata kaga yana cewa washkuru ni'matallahi sai ce me in kuntum iyyahu ta'budu kaga ashe tauhidi washkuru ni'matallahi ku gode ma ni'imar da Allah ya muku in kuntum iyyahu ta'budun inda shi kuke bauta ba ashe hunaka alaqatun wasiqatun bainat tauhid wa shukr akwai alaka mai karfi da zumunta a tsakanin godiyar Allah da tauhidi sannan kuma Allah ta'ala cewa ya ai la in shakartum la azidannakum kishiya sai ce me wala in kafartum inna azabi la shadid wa ista'azzana rabbukum ku tuna lokacin da ubangijinku ya sanar la'in shakartu wallahi in kuka gode godiyan nan da waɗannan rukunan guda biyar da aka lissafa mana la'azidan na kun Allah ce wallahi sai na ƙara muku in kuka gode zan ƙara muku kare ku tsaya a kan bautata ku yabe ni ku so ni kenan kaga tauhidi ya cika ke amma in kuka butulce kuka kafirce inna azabi la shadid lallai azabata mai tsanani ce kaga ashe godiyar Allah ta'ala tauhidinsa godiyar Allah imani Allah ka samu zama masu gode maka to wannan shine karishin wannan aya mai albarka da iblis ya rantsuwa ya ce thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin yace wallahi Allah sai na rika zuwa musu ta gaban su sai na zo musu ta bayan su sai na zo musu ta dama sai na zo musu ta hauni hagu kenan sannan da yawan su ba za ka same su masu gode maka ba ba za su yi ma tauhidi ba ba za su yi imani da kai ba duk ni'imar da ka musu sai sun butulce sai sun yi amfani da ita a cikin abin da baka so Allah ka tsare mu Allah ka sa ba ma cikin wannan raban na iblis to sai Allah ta'ala ya ci gaba da ba mu bayanin abin da ya da Iblis qala khuruj minha madhuman madhura قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
daga nan sai Allah ta'ala ya dawo kan iblis iblis ya gama jawabansa ya gama tsiwarsa ya gama rashin mutuncinsa a gaban Allah ta'ala sai Allah ya ce qala khuruj minha fita daga cikinta aka sake nana ta fahbit minha din nan sai aka ƙara ƙarfafawa qala khuruj minha fita daga cikinta maz'uman kana mai abin aibantawa abin zargi madhuran kuma kana wanda aka nisantar da shi daga rahama Allah laman tabi aka minhum wallahi duk wanda ya bi ka daga cikin waɗancan da ka faɗa la'amla an na jahannama minkum ajma'in wallahi sai na cika wutar jahannama da ku gabaki ɗaya shi kenan Allah ya gama bayani Allah ta'ala ce ƙala Allah ya ce ukhruj minha dama an faɗa an ce fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin an yi amfani da lafazin hubut an yi amfani da lafazin khuruj kamar yadda muka ce al-hubut shine sauka ba tare da niyya ba a silmiyo da mutum ko mutum ya silmiyo da kansa shine balarabe yake ce mishi habata habata da hababba ba da haƙarami ba da hababba al-hubut idan idan jirgi ya silmiyo wal iyazu billah daga sararin samaniya sai a ce habatati ta'ira amma idan ya sauka da kansa yi safe landing to sai ka ji ana cewa na zalat amma idan sakkowa ya na gaggawa ko kuma ya silmiyo ya fado to sai a ce habatat to Allah ya ce ma iblis ya sauka saukan nan an faɗa mana fasarori uku ko muka ce duk za a iya dunkule su su zama fassara ɗaya wasu suka ce sauko wanda aka ce yi ya sauko daga aljanna saboda Allah ya halicce shi aljanna ne wasu kuma suka ce a'a ba aljanna ake nufi ba ana nufin sama wasu kuma suka ce ba sama ake nufi ba ana nufin matsayin shi maɗaukaki sai muka ce duka fassarar za ta iya haɗewa ai aljanna a cikin sama take sannan zama a cikin sararin samaniya ai ɗaukaka ne ɗaukaka ne Allah ya aje mutum a sama domin manzanninsa manya-manya duk idan ya karɓi rayukansa sama yake mai da su kaga ashe zama a sama shi yasa ake ce ma waɗanda suke can ake ce musu almala'ul a'ala la yasamma'una ila almala'il a'ala almala'ul a'ala manya-manyan sama kenan bayan Allah waɗanda suke sama to sai nan ma Allah ta'ala sai ya sake karfafawa aka ce ka fita minha daga sama daga aljanna daga matsayin da kake cikin maɗaukaki da kana tare da mala'iku da kai ake yi tattaunawa mala'iku da kai suke tattaunawa matsuman kana abin zargi abin da ake ce ma al-maz'um shine asali malamai suka ce maz'um daga mazmum ne kalma ɗaya ce azzammu da azza'amu sai aka yi tashili aka sauƙaƙa hamza sai aka yi mamimun shadda kawai sai aka ce azzammu sau da aka da almaz'umu da almazmumu abu ɗaya fassararsa alma'i abin zargi abin walakantawa abin ƙasƙantarwa mai aibi sau da aka allah maɗaukakin sarki ya ce mai iblis ka sauka a matsayin maz'uman a matsayin abin zargi wanda ake aibantawa waye kake jin zai yabi iblis in an faɗi iblis radiyallahu anhu ake cewa rahimahullahu ake cewa sallallahu alaihi wasallam ake ce masa alaihi salam ake cewa alaihi la'anatullah haka ake ce masa Allah da kansa yace la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa Allah yace Allah ya tsine masa albarka kaga kaga matsayinsa kenan kaga maz'uman kenan idan ba waɗanda muka ba da labarinsu ba waɗanda suke kara iblis suna cewa iblis shine abin bautansu kaga waɗannan da ka gansu ai kasan taɓaɓɓu ne a sararu ne waɗanda ba su da rabo a lahira in dai ba su tuba ba to in ba su ba iblis duk wanda zai ambace shi cewa ake a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin sigogi na isti'aza da malaman ƙira'a suke kawowa ai akwai a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim ko ko ba su ba su kawo wa duk da malaman hadisi suna tattauna kan waɗannan alfas ɗin kuma ba shi muke magana kansa ba amma malaman ƙira'a sukan kawo su a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim sai amma faɗi la'in din kaga maz'um kenan iblis ba shi ba albarka duk inda albarka take ba iblis shi yasa yaro da an haife shi ake son a masa tawaida daga iblis domin farkon wanda cikin damar da Allah ta'ala ba iblis ana haihuwar yaro sai mun tsalai yi shi ne wannan kukan da yaro yake yi da lafazin annabi sallallahu alaihi sallama to shi yasa farkon abin da ake so a masa kenan da an ɗauko shi a ce u'idu ka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama a tofa masa su uku haka manzo sama yake ma jarirai in an haife su sannan maryam ba abin nan mamar maryamu hanna ba abin da ta mata ba kenan wa inni u'idhu habika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kuma wannan abin ya bi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abin haihuwa da za a haife shi face sai shedan ya mutsalai sai yaya biyu daga maryam sai danta isa alaihi salam saboda addu'ar da uwarta ta yi wa inni u'idhu habika wa zurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina neman ka tsare ta da ita da zurriyyata kaga zurriyyata ai annabi Isa ne min ash-shaytanir rajim ka tsare su daga shaydan wanda ya kasance jefaffe to di yaron da aka haifa ake son a masa kai tun kafin a haife shi ah ka duba tsari na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana in mutum ya amarya ba cewa aka abokanan shi su raka shi shikenan ana bushe bushe ana wake wake shikenan su raka shi wai sun zo raka shi wai za a yi siyan baki bakin bansa shi da ya siya tuntuni ai ya riga ya sai komai ya biya sadaki an daura aure ka ce wani zaka sai baki wani baki zaka siya a bashi ya shiga daki shi kadai kuma yana zuwa abin da zai shine nafila saboda rayuwar aure ba wasa bace don Allah ‘yan uwa irin waɗannan matsalolin da muke samu na lalacewa tarbiyya duk ƙilar ji'uwa ra'akun faltani su nura ne duk daga baya muke barin hasken to abin nan ne ɗaurin aure ne an zo za a yi shi aure ne za a yi tun daga nema ya je ba izinin uwarta ba izinin ba izinin ubanta a titi ya ganta kawai tana makaranta beb beb beb ko ba haka suke yi ba ya tsare ta a hanya ita kuma an yi sa'a an an yi rashin sa'a lalatacciya ce ta waigo ta saurare shi har ta bashi lamba waya in ko ba ta da waya nan zai sai mata layi ya sai mata kati ya sai mata waya shi ke ne ba ta ci gaba da magana ba izini ya je nema wajen ubanta ba wajen waliyanta sannan su je taɗi karfe sha biyun dare ba su gama taɗi ba ga kun kusan shiga nata ya za a yi albarka ya za a haifi 'ya'yan arziki an gama tambadewa shedan ne chief lancer na neman auren kafin ma a zo auren sannan an zo biki duk saban Allah da tsokana Allah sai ai saboda yaudara a kawo daurin aure masallaci amma tun kafin a daura auren an riga an gama badalar da za a yi duk a halls din da ake da su da wuraren shakatawa an riga an gama ranar juma'a kuma sai a zo a ce shek imam ya yi addu'a ya daura aure shikenan Allah ya sanya ma Allahumma barik fihim wa barik alaihim wa barik wa jama'a bainahuma fil khair to addu'a liman za ta tasiri bayan ba a nemi sharuɗan addu'a ba shikenan sannan an ce a daura aure ayi walima ka yin walima sai ku yi reception shi kenan duk abin da za a tara abokanai su tara shi kenan a yi reception a sha a sha kaza a sha kaza shi kenan walimar da manzalla sama ya sunanta an kashe ta ana yin walima ne bayan an tare ba wanda ya ce ka ba wani abinci dole ranar aure duk wanda ya zo ɗaurin aure in akwai abin da za ka bashi ka bashi amma ka a manta da walima a bashi mirinda a bashi waye duk ku bashi a bashi duk abin da za a bashi amma ka a yin walima aulim walau bi sha sannan ranar tarewa ba a ce wani ya raka ka ba kai da kanka za ka je kai kana shiga kuma abin da za ka yi ka tambaye ta tana da tsarki in tana da tsarki ku tashi ku yi a sallah raka a biyu kana gaba tana baya kaga kun buɗe rayuwarku da alkhairi sallah sannan ka kama goshinta ka yi addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai ka yi addu'a duk kafin wani abu ya gudana kana koran shaidan haka shi ne wannan abin da ake yi to amma ya ake yi yanzu tsakaninku da Allah irin auratayyar da ake yi yanzu irin aurarakin da ake wani kaji sati biyu an yi saki wani wata ɗaya ai saki al'imamu sha'abi amir bin sharahila sha'abi yana faɗa ma suna tattaunawa da shi da da shi da alƙazi shuraihu alƙazi shuraihu shuraihu bin harif alƙalin musulunci yana ce ma yana ce ma al'imamu sha'abi shekara ashirin da matar shi ba su taɓa faɗa ba ya ce shekarun ma ashirin ba mu taɓa faɗa da ita ba a sha'abi hankalin shi ya tashi ya mamaki ya ce shekara ashirin ya ce wallahi so ɗaya muka taɓa faɗa da ita wa ana laha zalim kuma ni ne a zalimin ni ne cuta ba ita ba ya ce to mu je suka samu dakali ala gafa ta malam faɗan mun sirrin to duk waɗannan abubuwan da aka lissafa shi yayi ya biyo matakai na alkhairi wajen neman aurensa shikenan sai gidanka ya zauna lafiya wa ya ce maka da bushe-bushe da kiɗe-kiɗe ake gina aure kai za ka gani ai ga nan muna gani kowa ji ba ya ke gani ba da yawa wasu aurarakin da ake yi ai an yi ne sai mutum ka keɓe da shi ce wallahi wala ni dai na yi aure ne kawai shi Allah gafarta ma Allah wallahi ni dai kawai nayi aure ne amma wallahi dadin aure ba ni da shi to ba za ka samu ba duk mutumin da ya saba ma Allah ba shi ba dadi so da ka nemi dadi ka bi hanya Allah ka bi tsarin shari'a sai ka zauna lafiya amma in ka tsokani shari'a to wallahi za ka ga abin da zai faru da kai tun a duniya ba ka ba kwanciyar hankali auraraki nawa aka yi shekara 60 ana nan zaune lafiya laudaram an haifi 'ya'ya masu albarka amma wani sati biyu ne wani sati uku wani wata kai ana sakin kwana ɗaya ba shi bane wawa a shi ne sakin wawa da baka sani ba ai wawan nan da kake nema shi ne wannan mai sakin kwana ɗayan nan wawa kenan sakin wawa to Allah shirye mu to iblis kaga abin da ake masa kenan ka nemi tsari daga gare shi kada ka sake abin da ya shafi rayuwar aurenka ka sa iblis a ciki to shine Allah ta'ala ce maz'uman maz'uman suka ce ma'iban al-imam at-tabari ya ce wazza'amu al-ay yuqalu minhu za'amahu yaz'amuhu za'aman fa huwa maz'um kaga asalin kalma ke ne buga mana ita in an ce maz'um ma'i ai mazmum abin zargi ba inda ake kauna iblis iblis ba yi da masoya na gaskiya kuma ba za su gane su ba masoyinsa ba ne sai sun hada a wuta ga shi na Allah zai faɗa mana sannan Allah ta'ala ce madhura madhuran malamai suka ce ai muqassa wanda aka nisantar da shi daga ni'imar Allah shi yasa ai a cikin wuta Allah ce duhuran walahum azabun wasib kaga duhuran ai ib'adan Allah ya nisa da su ya nisantar da su daga rahamarsa ba su ba rahama Allah walahum azabun wasib sannan kuma suna da azabar da za a kwararo musu ita to kaga ashe madhur ay muba'ad muqassa wanda aka nisantar da shi daga rahama Allah kuma dama shine kalmar rajib kuma shi ne ma'ana alla'anu domin alla'anu fil luga at-tart abinda ake ce la'ana shine kora da jefewa to iblis jefaffe ne iblis an laye nisa da shi ya nisantar da shi daga rahamarsa ba iblis ba rahama Allah har abada ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yace abinda ake nufi da madhuran yace yace yace yace mamqutan wanda Allah ke hushi da shi al'imamu ƙatada ya ce la'inan manfiya wanda Allah ya tsine mawa kuma ya kore shi daga hamas shi ne iblis haka Allah ya ce masa kaga uku min hamaz umar madhura ka fita daga aljanna ka fita daga sararin samaniya ka fita daga matsayin da kake kai babba da kana tare da mala'iku yanzu za ka dawo ka zama maz'uman madhura za ka zama abin zargi abin ki kuma wanda Allah ta'ala ya nisantar da shi daga daga rahamarsa to kai sai ka ce iblis ne abokinka don Allah duk yadda mutum zai yi ya nisantar da kansa da Iblis ya kamata ya ko bai kamata ya yi ba Allah ta'a Allah ta'ala ubangijinsa mahalicinsa ya ce shi nisantacce ne daga rahamarsa ya jefe shi ya nisantar da shi ba shi ba rahama Allah kai kuma sai ka ce shine abokinka tun daga neman aurenka sai ka yi pre-wedding pictures matarka wadda aka ce ka ɓoye ta kamar fiye da yadda ake ɓoye kwai ka gama tallata a titi sai mutum ya je wajen mai kayan miya kawai ya ga matan mutum a posta wajen kayan miya ko ka shiga shagon tela ka ga matan mutum ya dafa ta wai matarka ko larabawa jahiliya da suke cikin jahiliya ba sa barin matansu ana ganin su haka to amma mu sai an yi ka sa ta a facebook ka sa ta a whatsapp ka sa ta a twitter ka sa ta a instagram sannan kuma ranar biki a yi fosta a yi a yayyada shi kenan ko ina ka je har wajen kanakawa duk inda mutum ya je gyaran mota ka je gyaran mashin kawai zai riga hoton matan mutum ai mata wane ce gayi nan kana ganin shi ai an daura auren siya wata biyu da ya wuce sakarai mata taka mata ɓoye su ake yi duk wanda kake son kuɗin ka ba ɓoye su kake yi ba in kana da miliyan ɗaya ka zo ka aje ta a bakin titi ka tafiya ka to mata ta fi kuɗi a musulunci matarka ta fi kuɗinka daraja ya kamata ka mutunta ta ka darajanta ta su kuma matayen su kuma matan su ma kwakwalensu sun zama irin na kidahumai irin waɗanda ki yadda a ɗauki hotonki ai tun daga ne kamata ku saba in ya ce sai an ɗauki hoto ya sa ki a cikin facebook ko ya sa ki a whatsapp ko ya sa ki a instagram tun daga ne kamata ki gane cewa ba mijin allah ba ne da annabi bai kamata ki aure shi ba to amma dama a tsiyata ku aka haɗu to me wani babba bambanci duk ɗaya ne kawai ina kullum fi hake na so da mutane mu daina tsokano faɗa Allah mu daina tsokana Allah subhanahu wata'ala faɗa biki na aure idan yanzu kana da dukiyarka kai mai kuɗi ne ba a hana ka duk abin da ake yi na jiyar da mutane daɗi da nuna farin ciki wanda shari'a ta yi da shi ba hana ka kai ba ba zinibi ba ne ka ce za ka yi biki amma za ka ɗibi mutane kai ɗaurin auren ma ba ka son a yi a najeriya tana wari najeriya wari take yi misali kai dubai kake son a je a ɗauro maka aure da waliyinta da wakilinka da duk waɗanda za su halarci ɗaurin auren duk ka biya musu kuɗin jirgin sama su tafi dubai ka zaɓi otal ɗin da ya fi kowanne tsada a dubai ka ce a nan za a ɗaura aure ba kai laifi ba in kana da kuɗin da za ka yi amma ka a saba ma Allah a wajen ka a saba ma Allah duk abin da Allah bai da shi ba ka ai linfiq bu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah wannan ya shafi rayuwa duka gabaki daya ba za ka ce rayuwa wancan ta zama daidai da taka ba amma a ce sai an tsokana Allah an gayyato iblis iblis ne mai kada ganga shine zai ba da amshi a zo a yi abin da aka ga dama to wallahi tallahi wannan ba a shirya ba a shirya da Allah ba kuma ba a fatan a haifi zuriya tsayi ba wannan addu'ar da kake ta cewa Allah ya bada ƴaƴa na gari kana yaudara kanka ne Allah ba zai bada to kaga shine wannan to sai Allah ta'ala ya sake ce ma iblis laman tabi'aka minhum wallahi duk wanda ya bi ka daga cikin su din nan wanda kace wala tajidu aktharuhum shakirin la'am la'anna jahannama minkum ajma'in wallahi ne kuma na yi alkawari da kai da su duka gabaki da sai na cika wutar jahannama da sai Allah ya cika wutar jahannama jahannama wasa ce kuma Allah ya yi alkawari ya ce wallahi sai ya cika alkawari ne na Allah sai ya cika wutar jahannama da mutane da waɗanda suka bi iblis da kuma iblis ɗin sannan a ɗibo manya-manyan duwatsu a ɗora a kansu duk da haka wuta ba za ta cika ba sai Allah subhanahu wata'ala ya sa kafarsa mai daraja ya taka wutar jahannama sannan sai jahannama ta ce qattu qattu qattu na koshi na koshi amma ba za ta gushe ba ana cewa hal min mazid tana cewa halmin mazid ana cewa halimta la'ati kin cika sai ta ce halmin mazid akwai dadi in akwai dadi a kawo kaga Allah yadda iblis ya rantsi haka Allah ya rantsi la man tabi'aka minhu la amla anna jahannama minkum ajma'in da kai da su din kuje sai na cika wuta da ku shi yasa a Isra'i Allah ta'ala sai ya ce mai qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura Allah ya ce je ka duk abin da ka nema din nan je ka kai amma ka sani faman tabi'aka minhu duk wanda ya bi ka daga cikin su fa inna jahannama jazaa'ukum to wutar jahannama ita ce makomakku ita ce sakamakonku jaza'an mawfura cikakken sakamakonku kenan da za a muku sakamakon da babu tawaya a cikinsa duk wanda ya bi iblis to ya shirya ma kansa wuta shi yasa ba a ce musulmi ya mutu yana sabo ka ce shi dan wuta bane amma a aqidar ahlus sunna wal jamaa ka ji masa tsoron azabar Allah a aqidar ahlus sunna wal jamaa al-imam at-tahawi rahmatullahi alayh yana cewa ba ma tabbatar ma wani musulmi da aljanna sai wanda nassi ya tabbatar masa wani ba zai mutu baka ce ai kawai shi kenan dan aljanna bai halasta ba bid'a kada wani ya mutu ka ce yayi shahada a'a ka ce kana masa fatan yin shahada amma kaka ba shi shahada sai idan nassi ne ya tabbatar haka nan idan musulmi ya mutu yana sabo kaka ce wane yana wuta amma ka jin masa tsoron azabar Allah wallahi akwai wanda idan ya mutu kai ka san kana jin tsoron Allah gamuwar da za su yi da Allah to ka ji wannan tsoron a ranka shi yasa har malamanmu suka yi hukunci halas ne shari'a ce ta musulunci akwai waɗanda bai halasta a manyan mutane su musu sallah ba idan wani ya mutu yana ta'asa to malamai suka ba da fatawa cewa ka a masa ka a samu mutanen kirki su masa sallah a kyale shi da shi da 'yan uwan shi ire-iren su sai a ce mutum ya mutu gidan karuwai kuma kawai sai a zo a faɗa mai liman sai liman ya zo kawai da rawani da malin malin da alkyabba kawai sai ce a daidaita safu me yake nuna ma jama'a a ci gaba da gashi ko gashi na wani haka ya faɗa daga cikin ku na jiwa ya faɗa ya ce a ci gaba da gashi wato ƴan uwan shi lalatattu su ci gaba da yi an karrama shi bayan ya mutu irin abin da na faɗa muku ran nan ko anan ko a wani waje mutum ya mutu yana ta'asa yana mutuwa amma za ka ga mutane ana sa hotunansa an ta mai addu'a kuma da za ka tambaya ka ce yana alherin da ya yi sai kowa kuma ya maka tinkas a shi munafinci ne wannan ba daidai ba ne duk wanda ya mutu yana saba ma Allah mana gaske a kyale shi da Allah amma ba daidai ba ne ka zo kana tsarkake shi a wajen Allah kana ta mushi addu'a wa mutumin kirki tun can da baka san inda yake sallah ba sai ya mutu kuma sannan ka zo kana cewa ai kaza kaza kaza ba daidai ba ne ka'idar musulunci duk mutumin da ya mutu yana saba ma Allah bai ji kunya Allah ba baya jin tsoron Allah baya jin kunyar mutane yana bayyana sabo to baya kamata manya manyan mutane su masa sallah sai a kyale shi da lalatattun gairi kaga sai su zo a samu wanda ya wani yayi mankas kawai ya zo ya shige gaba shi zai mishi sallah in yayi ya ruku ya yi sujada da har da tahiyya ma da a sallar gawa kago ba za a sake ba amma mutum ya mutu yana ta'asa kuma mutanen kirki su zo su shige gaba su masa sallah wallahi yaudara Allah lokacin ku ya kare ne to ai ga waɗannan ayoyin na suratul isra'i suna da sako ne to shikenan sai mu bar shi haka sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi akwai sakon masallaci Thank you.